بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara durin mu a markas ahli sunna wal jama'a wanda ke ungwar karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 17 ga watan Rajab hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da sha takwas ga watan biyu dubu biyu da ishirin da biyu a sati da ya gabata muna cikin sota shu'ara mun tsaya aya ta arba'in da takwas yau insha Allah za mu tashi aya ta arba'in da tara kayan na 'yan tambayoyi da nesko na da harko dai bangaren agaji bayan gabatar da godiya da taimako da aka musu na yin kartoci na ba waɗanda suke masu injina allah saka da alkhairi da don da ya taimaka sai kuma cewa masala suna bukata a basu haɗin gwiwa wajen a basu goyon baya wajen tsarin abin hawa kuma da wannan katin a kula da ita da sukan ga akwai masu ba yara suna wasa da wannan katin kuma kenan za ta saukin baci mutum sa kayan shi aljihu in ya kare ya mika ba shi a mawawin shi don a kare abin ka sun lalatawa sai tambaya ta gaba ta farko iya tambaya cewa me hukuncin mutum zai ci kudi wani abu dai na daula sai shugaba ya ce ya mai afuwa ya ranga mai rangwame to shi wannan rangwamen da aka mai aka sako shi shi kenan haka kin ya halitta ko kuwa ya tsira yan uwa wannan matsala ce ana yin ta a tsari na zamani abinda yake magana kaso da aka sa ka yahu doka ne don gidan kaso na shi ne gidan kasan duniya na shugaban kasa ne da gidan kasan da masu tsaron na nashi ne yace ku sako shi amma lahira an kashe hannu ba mu hudda ta eh wannan lahira wannan na Allah ne wannan ya kawo hudu ka mutane kuran eh lahira ya kawo doka mutane sai wani ke magana cewa a musulunci akwai haraji yan wa asalin kalmar haraji wata kalma ce wadda tana da asali da tushe da farkon al'adar musulunci illa ta fara da muke ɗaukar a yau asalin haraji akwai haraji da waɗanda suke ba musulmi ba suke shigowa ƙasar musulmi su biya wani kuɗi na sakamakon shigo cikin daular islamiyya su kawo kasuwa su kawo kaya ana mai suna haraji to amma akwai haraji wanda a wancan zamani lokacin sahabbai hatta da musulmi suna ba da shi wani irin haraji ne haraji na kasashen da aka ci irin su sham wurare da musulmi suka ci lokacin daula ta zamana umar bin khattab ya yi fatawa ishihadin cewa maimakon abinda aka samu duk a rabe a hannun mutane wanda irin kasar sham kasashe mai noma mai arzikin kayan gona ce gwanda a bar wannan duk abin da daula aka ci aka kama da ƙari aka mamaye garin to a bar wannan ƙasashen garaken da gonakan in ma ɗan garin ya noma amma zai ba daula islamiyya kashi kaza ko da musulmi aka ba shi wannan gona ba tashi bace ba dukkan shekara zai hudda kaza ya ba daula islamiyya iya so saura nashi ne wannan kuma bayan shi zai hudda maganar zakka daban kenan wannan haraji lokacin sahaban samu sabani kwarai tsakanin umar da irin su bilal da sun sahabbai wasu ce karshe dai umar ya samu goyon baya bayan dalilin da ya bada na wannan kudin maimakon a basu hannun mutane su rika aiki ga musulmi da duk matsalar musulmi kamar zaman telezor ta musulmi wannan wancan harajin akwai shi a wancan zamani illa da kake magana a yau kamar da riba suke kiran kamar wani takas ake bada a yanzu da riba suke kiranta da riba da muka ce harajin kuɗi da talaka za a ɗora mace ba da kaza a shekara ko lokaci kaza wani malamai suna saɓani ƙwarar mas'alar cikin shafi'iya akwai mas'alar ganin halitta badawa ta imamu shatibi wanda kan kitabul ittisam kishi kan da ta kawo masala mursala ya kawo misalin irin diya da hukuma ta ɗora ma talakawa akan wani abu na musamman inda daula bata iyawa kuma kan wannan abun wanda aka bukata jama'a su taimaka a ɗora jama'a su biya wani kudin don wannan aiki na musamman wani amma kai huce nan ya zama tona bane za a ba don wani ya mora akan wannan kenan akwai masu ganin ana iya biyan haraji kan wani misali a yanzu ko mutum ya hadu bai da ba kawai kare da za ka kai ɗan kalakwal a birni ko a maraya biye maka ba da ta gwamnati za ka je likita kana haɗa maka kula da kai ba kaga wannan ai kudi ne wanda ake biyan wannan ma'aikatan likita har da wani da magani wani lokaci kidan baka ya ce a san kusan gaba daya ka ce duka haramu ne dan ganin a wani a wani kai maka amince da wani a wani abu da yawa wani inda daula ba ta yi matsala ta gama al'umma wannan shine matsala da muke muke muke da ta a yau kowa bayan ya sani matsalar Nijar ko kasashen mu matsalar tara kudin za a yi an iya tara kudin ko wanda ba su iya cinye su shi ne matsala kudu a tattara a tattara mutum zama guda ya tashi da ku gaba daya shi ne matsala kudu shi ne matsalar nijar alu gaskiya ka tara a tara a tara kan talakawa wani bai kumya kudin shaɗi da bari kudin miliyan kaza a wajen wani wannan shi ne haɗarin da ake ciki da kuma ba mu halitta muke wani abin gaskiya magana Allah shi da kuma wani kullum wani tambayoyin ku ne tambaya me sakamakon kaza hukuncin kaza kai kana nijar nijar bata cikin daula islamiyya kada ka ce wanka zawo dai hini nan kuma da zai da laifi za ka san Allah sannan wannan bai kwace a hori da gurin bai wata bayan domin inda da wata bin musulunci yace a nan kaza an saka ma shari'a ga daidai da shari'a to shari'a yake kina ka tambaye ba kullu ka tambaye ko a ce an hori gaskiya magana zai babban shi kuma ta ba shara musulunci to kuma ga dama haram halak ta mun tace ya tace zamu haram halak sai da mai tahiyya tunda babu shari'a Allah kenan wannan tambayoyin ma kullun ana kasa ne a wadi dai kullun dai a jira da mutum ma ba su da wani tasiri ba inda mai neman halakki ne ce eh na halakka ne eh mu gyara na haram ne a bari akwai wani abin za a nijar Allah shi da mu sai tambaya ta ƙarshe me ya kamata mutum idan yana sallah ina ya kamata ya kalla ina wani abu ne sananne lokacin da mutum ke sallah iya kallon wajen da yake ajiye goshin shi wannan iya ba shi damar samun nutsuwa da kalle-kalle sama ko ƙasa ko geyi dama ko abu mai sallah iya kallon wurin da yake annabi sallallahu alaihi wasallam dan manzon Allah yana sallah yana kallon wurin da yake ajiye goshin shi wannan shine abin da ya kamata Allah ta bikin Allah ma bismillah
قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم bayan mun ji dai irin matsawa na fir'aun a harkon sahiya bayan ganin gaskiya da hujja karara sun imani da Allah subhanahu wata'ala ubangijin Musa da Harun wanda ya aiko Musa da Harun to jin haka ne shi fir'aun ya ga ba su da wannan yancin don kamar zaman shi ne shugaba shi ne mamaciya shi ne ala'ina gaba daya shi da ƙarar amantum lahu qabl an azana lakum shin za ku yi imani da shi Musa kahin in ba ku uzuri shi waje iya ji wai imanin har uzuri shi kaji wawa yace yanzu fir'auna maimakon mai kauya yadda su matsafan wanda ya dogara da su su ba shi hujja su ba shi goyon baya ya sami nasara da su ya dogara tuna ya kasa ne da a ƙure musa yanzu ya tabbatar su wa'annan matsawa a da yanzu sun zama musulmi sun mai ƙauya ganin gaskiya ta tabbata gare su maimakon shi ya yi imani don shi ma bin su yake anu da su ya dogara a rashin rabo da batar da wasu sai ya kawo wani makirci ya yi wasa da hankalin mutane sai ya ce innahu da kabiru kuma nasi allama kuma ai na gano daman baki ne a gama a zo abu makirci kiran baki ne a gama daman musa shi ne shugaban ku dukan kuma tsawa ne juwa dukan kuma tsawa ne musa ne shugaba aka gama baki da shi shi ya zo ko ka ƙananan shi ka babban da a zira mutane na kakin libitowa ba babban ku ne wanda daman kuma shi ya koya muku to yanzu shi ne ya ce falasofa ta'alamu za ku san sakamakon wannan imanin nan laƙwaɗi'anna aidiyaku wa arjulakum min khilaf ya masa barazana cewa zan cire hannunku da ƙawangunku saɓanin juna misali ƙawa a cire hannun dama ƙawar hagu kuma wala usalliban da kuma a jam'in zan tsire ku gaba ɗaya a gaban saman foto ko a ganku a kan talibino ga kudan wannan barazana fir'aun haka yawa wani masu imani suna imani kai tsaye kuma ga barazana sabuwa ga wanda yake da tare suke da shi su sun yi imani sun kuma sun gaskanta imani wanda wannan za mu ji kalmominsa na gaba zai karanta mana yan wanda imani ke tasiri cikin mai imani na gaskiya ba cewa ba na jima cikin imani ba ne ba a ƙarin imani zai yanzu zai imani amma da gidan imanin shi naka yanzu suka yi imani kuma ga barazana ta kisa da wulaƙanci wanda na yamsa haka don su komo daga imani da suka yi su bi shi a kan tsoro amma ƙalula dai ƙalula dai inna ila rabbina mun ƙwalibu نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين قالوا لا دين bacha ba zai kashe sai tare hannu a dama damu suka ci kawai ba matsala ba matsala komi don ka kashe mu ka cire mana hannu kawai dama na zai mu dai inna ila rabbina munqalibu eh za mu koma ga Allah ne mu koma ba tsage mu tabi ki tabi ki tsoro ba kai ba ba tutar ba kai abin da zaka yi shi a can cikin tsaha yace da alamin ayyun ashaddu azaban wa abqa za ku sani waye ya tsananin azaba kaza kaza kaza suka ce lan nutiraka قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى
na'am lokacin da ya masa barazana na za su sani kenan barazana za su ga waye su shi ko ubangijin Musa waye bala'in azaba suka ce mu dai lan nu'siraka ala ma ja'ala min bayyinat kenan dai san kama sha wahala mu dai har abada bayan da za a yi mu zaɓe ka mu bi ka bayan irin hujja da ta zo mana hujja ƙarara mun ga hujja ƙarara ba har abada ba mu zaɓen ka fir'auna kuma barazana ta kisa a cire hannu a tsire mu faƙaɗi ma an taɓa ka yi abin da za ka yi ba wani wani man alaƙwalaƙo a yasa gane a hankali zo su kuma a'a ba wani rauni ba wani kuma koyo duk mun shi duk mun bala'i shi sun ɗoka faƙaɗi ma an taɓa ka yi abin da za ka yi wanda ya tsaba ƙarfin imani imani ba ku da kula imani ba ku da imani imani da kuka kuka imani kuma kawai barazana da tukisa kuma lokacin da fir'auna bai shi da ɗan adawa wanda ce bai yarda ba ko ya kashe a ce an zo an nemi ramuwa babu abin da ya yi kurin ya ce Allah so saka maka an ƙare abin da ya ƙare fir'auna wannan mulkin zama ne ba iya waye ma ce adawa a sha mai ɗumi ba a darwa ta rama kamo shi a ce ya rama ba ka nawa ka yi abin daga baka mai dozu aka masa hukumci ko shugaban kasashe nawa ka duniya nawa ka da yawa an shugaban kasa yawa wasu bala'in hukumci na azaba sai ya kare mulki ya mai dozu a sajiyar kasu to wannan shi ba shi da wani adawa fir'aun an yi yayi kurin kuma yi zai ba mai hana shi amma duk da haka karin imanin su ce faqadi ma anta qad kai abin da zaka yi me da suka ce inna ma taqadi hadal hatad dunya bakin ka dai duk abin za ka yi bakin rayuwar duniya ne bakin ta da baka mata kare kawo lahira bakin ta duniya eh ka yi abin da za ka yi bakin ka duniya kinan ba wani neman afuwa ko neman imani mai yi mun zaɓi mata da mai inna amana bi rabbina da ya gafi na fata yana kuma aka san alaihi wasallam mun zaɓi da mai ma ba magana ba kisan ka alaihi da muka yi na shirka da Allah na sihiri muke neman Allah yau ma sun zama su ba magana kisan fir'auna ba hannu da kawai ba shi da bisa ba a laihin da suka ma Allah da ka samu ka fi za muka yi shirka muka yi siri muka yi adawa da annabin Allah wanda muke kwaɗan Allah mai Allah ubangiji ya gafarta mana ka ji su an zaɓin dame su ba magana fir'auna ba ko kisa da dame su ba a neman gafara ta Allah laihin da suka yi na shirka da Allah na siri da faɗa da annabin Allah shi suke neman Allah ya gafarta musu kuma cewa barazan kasa wallahu khairun mu'abqa Allah shine mai yiti akan kuma Allah shine mai zuwa haɓa da yankewa kai kai kai kaga wannan shine imanin waɗannan mutane an ce washe sun kwana da suna cikin sihiri da Allah amma suna mareta sun mutu suka zama shahidai eh masu imani hada shahada zuwa wanda ce da abin imani bai wace kun ta Allah kuma shi ne suka ce qalu la zayr babu cutarwa a gare mu inna ila rabbina munqalibun mu dai zamu koma zuwa ga Allah inna natamu an yaghfir lana rabbuna إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين
suka ce inna natamu an yaghfir lana rabbuna khatayana mu muna kwadan muna kwadan ubangijinmu ya gafarta mana kurakurai laifin da muka yi muke fatar Allah ya gafarta mana an kunna awwalul mu'minin imanin da muka mana fatan imanin da muka yi da Allah farkon masu imani na kiran wannan annabin na Allah muna fatar Allah ya zo dalilin gawarta mana laifin da muka yi na baya kaji yanzu kenan maganar imani ya tafi kun barazana ba ta hana su imanin suna nan ƙarshe dai an san abin da ya wakana na azabar fir'an ga wannan mutane yanzu nan an takaita maka wannan musa domin isa musa ya fir'auna ƙur'ani babu isar yawanta wannan aka wannan bangaren a dan jinkirta ta aka wannan haka take gamuwa kamar da muka ji mun zai da sai wajen bakwai akan Musa da Fir'aun akan rayuwar su gaba daya mutum zai koma can samu cikin bayani insha Allah kenan yanzu nan za a dauko su maganar Musa ya zo kira Fir'aun ya kiya da abin da aka yi da an kai ya duhuje da an kai da kawo dai yanzu nan an ba mu labari mai yawa kana bayan ƙarshen al'amari وأوحينا إلى موسى وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون نعم وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون yanzu ke lamarin fir'auna duk kai da kawo shakataka da fili abin ya ƙari yanzu lokaci ya zo Allah ce maka wahayi zuwa ga Musa wahayi mai aka wa Musa an asar bi ibadi ka yi dare da kai da bayina kenan banu Isra'il da masu imani ka yi dare da su amma an gaya musu innakum muttaba'un bin ku za'iwa bayan ku za'ibi na shine ruwa da atana ga shi bin kasir ya kawo albani tabbatar da ruwayin cewa kan wannan lokacin da aka musa wannan wahayi ya yi don asalin ruwaya wata annabi sallallahu salama iya cikin tahiya sai ga wani suka zo jori balaraban kauye ya karrama su ya musu duk abin da ake na karama ba kwako yawan manzala sabai da ya kare ya manzala ce mishi ban Allah me bukatar ka aure na yace na katun bi rahliya wa anzu ya talibu ali yace ina san taguwa da kayanta da sirdinta da yala akuya zan ka shan nono ya ce da mace mishi tsohon Allah yanzu za ka kasa ina tsoho tsohuwa ta banin ta banin Isra'il sai ta yi kwayo tsoho banin Isra'il ta yi kwayo tsoho ta banin Isra'il ta yi kwayo ci me tsoho banin Isra'il annabi kan labarin lokacin da Musa alayhi salam da aka mai wahayi zai bar Masar sun ne musu huta duhu suka samu hanya aka buga aka buga aka samu hanya sai annabi Musa alayhi salam sai ya tambaya me matsala nan a cikin malamai musa ba nuna yawon ba amma kuma da mai suka sanya musa ka abin suka ce a muna da masaniya cewa yusuf alayhi salam ya yi wasiya duk lokacin da bar masa kama bar shi mu tai da shi mu koma da shi kusan su annabawa mu ne ka tare ne in ta an an ka tare aka da ko ta bari su ba annabawa aka bacin jikin su dukkan an annaba ne ba annaba aka saka cin jikin shi wannan wannan garanti ne ba wani abu duk annabin Allah ka tabbata cin cikin shi wannan abu ne sananne wannan kuma akan yi dacewa wani mutumin kwarai don haka Allah ya so wani haka amma abu bai kwatanta misali dan ta ci a ba ba wali bane ba a Allah kama bayi bayi karama iri iri zai wani bawan waliyin Allah ne za ka cinye wani kuma ana nuna mutane matsayin shi Allah sai bar shi za ci shi ba misali ya ishe mana baki shi kafa baki kabarin sabin dubu suke baki an ga ka dami ka binne ba kowa ba ƙashin komi ba ka wani wurin gaskiya an samu lokaci wani ta na umar bin khattab kayan umar bin khattab lokacin al'umar bin marwan shakur masu yawa ne ba annabi ya wuce abubakar ya wuce sai sun wuce wannan makabatan halifafun an shiga daula an zo za a yi aiki a uhud ruwa ya yi ɓanna ya ya kamata wani kaburin na- na shaidan uhud a sake musu wuri ana tonawa kamar wani- kamar yanzu- kamar yanzu ya mutu mutum kamar yanzu ya mutu kamar ka mutu yanzu lagab lagab lagab aka ɗauko su shekaru ba su yawan gaske aka ɗauko su abu aka sauya musu wuri kamar yanzu ka mutu wani ba a ji babu yadda babu inda ya canza shekaru masu yawa haka umar bin khattab wani lokaci shekaru wajen an ce ɗari da wani abu a nan wata gabar duniya an zo masallacin madina ya lalace za ana magana gyara da aka zo wani kabari wani kabari sai fada sai kawa fara fes subhanallah kabar annabi naka wasu kabar annabi ne aka ce ba kabar annabi ne ba na umar ne umar ne ma ba na ba na annabi ne ba na umar ne ji ake dan nabi ne ba da wada sai wannan wani umar ne kasan kawa ta kawa fari fes kawai zaka binne shi to nan Allah kamar wasu baya kan amma kace dan zama kasa a ce ba wani bane ba wannan Allah ya kama bayi karama iri ne waje su amma su annabawa wannan garanti ne lakadan ne ka'ida ce Qur'an annabi Allah a sabata da bashi shi yasa kenan ya bada alƙawarin cewa dole da za a bar masa ka a bar gawo shi ka a bar shi to yanzu matsala ake nema a ina wurin a ina da kabarin nashi a bayan cewa shekaru masu yawan gaske sai masu nike tarihi can ana bincike wasan kabarin yusuf ana bincike ta samu wata tsohuwa cikin wani isra'il shi da sa annabi ka tauna wannan balarabar kauyen mai neman taguwa da ila kuya ita kai wani tsohuwa zai zai ka dabara tsohuwa aka samu tsohuwa musa same ta baiwar allah ina kabarin musa yake duke nema musa matsala kabarin yusuf ina kabarin yusuf yake musa ne mai tambaye musa ne mai tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ina kabarin yusuf yake ta ce a'a ba zan gwada ba ya mi kace hikamu alƙawari alƙawarin mi zama da kai a gidan aljanna musa ce a wani abin ya kare na ba na bane ka ji wani musa ya ce kula azamin rasul kula azamin rasul amma ya ce bai da bai bai iya wani alƙawarin aljanna ba na bace ba shi da karar na yanzu ga mutum kullum ya ya bashi ya ce wai ya ba wani alƙawarin aljanna yan jamara suna addini jamara ce jamara ce kai ma samun balaka ba wani kawai samun ba kai ma samun balaka ba wani a takaice sai wannan baiwar allah ta kawo magana daga ba allah ya ma musa a san wahayi aka ce ka ba ta abin tauro ba amma da garanti allah ce mishi ka ba ta garanti aka gaya masu ruwa an baki ta ce mutane sai je ta gwada musu wurin aka tona bakin wani ruwa ne aka tona aka tona kuma ya ga kabari ya ga ya ga ya ga musu tsirama aka ɗauko ana ɗaukowa kuma suka hanya ta buɗe da shi ta koma ana za ka kabar musa yana cikin falastin za ka amma na rigima ka yanka kabar yusuf kabar yusuf za ka yana cikin falastin za ka ana rigima tsakanin yahuda da musulmi na wurin sanannen na iyana ana bakan shi a falastin kabar yusuf alaihi salam da shi ta koma to a takaice ke nan shi tuzan Allah ya ce wani tsohuwa ke ya ce wani bawon ba kawai sai ana neman aljanna taguwa da taguwa da lafiya a takaice da ke nan musa alaihi salam an mai wannan wahayi na yabo dare da shi da banu isra'il amma an gama su babban ku za a yi haka kuwa ta wakana fa arsala fir'aun fil mala'in hashirin yanzu fir'aun ya ji labarin sun tsere wanda aka ɗauka cikin bauta adam da daga dama sun yi tawaye musa ga sun tsere fir'auna ya aika cikin garuruwa da ke mulki ya aika yan shela a tattaro duk wani mamman bajin ƙarfi eh a tattaro su in haula la shizmatun qalilun wa inna lam wa inna min la ghaizun yace wa'annan yan jama'a wani yan tsararu su ne nan na haula la shizmatun qalilun wannan yan tsararu yan kadan kuma wa inna min la ghaizun sun bakanta mana rai sun bata mana rai kenan sun hutsata su yanzu ya fara iya zuga iya zuga kibdawa wa'annan yan tsararu kenan yan jirani bari su ra'ayi da ke ne wa'annan yan tsararu yan kaɗan sun husata mana wa inna la jami'un hadirun mu kuma mutane wannan masu suka cikin hattara ba a yaudara mu eh muna horke maza kenan ka a bar su tsira eh ba a yaudara mu mu hadirun muna mu mutane masu takatsantsa maza kenan abin su haka fir'auna ya zaburar da jama'a shi maza abu wa'annan 'yan tsararu na banu sura kasu tsira maza a kamo su shi kenan alace fa'akar jannahun فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم
كذلك وأرسلنا كذلك وأورثناها بني إسرائيل
alhakim shi fir'aun da hakan da ke musamman da lokaci yayi wani abin da Allah ya tsara shi ne zai tabbata shi yanzu ya tara mutane da hamal aje a maido bulu isra'il bai bar ko duk wani miji kari yadda aka hudu su duk wani miji kari cikin nasu aka tattaro gaba daya Allah ta fa kharajnahum min jannatin wa uyun wa kunuzin wa maqamin karim ashe ta karshe ce ba dawowa Allah ce mun hudo su bin Isra'il da su da shugaban gaba daya da garaki da suka mallaka na jin da na ni'ima da idanun ruwa wanda ko ban ruwa babu wahala wa kunuzin wa maqamin karim da taskoki na arziki taska ta arziki dinariya taska ta arziki da manyan manyan makamai Allah ce mun tsamo su wannan mutawar da aka yi ba mai komawa Allah ce kadalika wa auratna bani isra'il haka muka gadawa bani isra'il wannan abin da suka mallaka dan su suka daga baya daga mulkin su haka Allah ya wata rauna yanzu kenan wuta wanda ya wuta da fushi ya je ya gargaza ashe lokaci da yayi duk abin da bai saba gaba da Allah hudu shi gaba daya an kama hanya fa atabahu فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين
Allah ce fa'atabaruhum mushriqin nan sun biyo su daidai hudawa rana amma nan hudawa rana lokacin da suka isko banu isra'ila ne kenan garin Allah na wayewa haske rana kullawa sai ga runduna ta fir'aun da tun tare da su ko turban isra'ila sun zo bakin ruwa ba mota ga Musa da jama'a shi bakin teku ba kwale-kwale ba wani abin hawa kuma ba hanya suna cikin wannan damuwa ya za a yi ina za a yi suna da fir'auna ya dallo kuma dama magana a buga ba ta taso ba kamar ka ce na jada ta ja amurka yaƙi za a yaƙi da rijiyar amurka ƙasar ba yaƙi ba za a yi haka abin yake kenan ba magana ma har buga har buga babu ya ce fa'ataba'un mushrikin sun biyo su daidai hudawar rana falamma tara aljama'a lokacin da wa'annan jama'a biyu can ta fir'auna ta danno nan ta nan Musa na bakin ruwa na matsira da su kowa ya hangi juna yanzu ke nan kowa fir'auna ya hango da ke da baka su musa hango su ya gudu yana gab ga ta nan gadangada qala ashabu musa inna lamudraku kai tsaye abokan musa kai malu isra'ili sai suka inna la mudrakun shikenan an isko mu Qur'an kare amma yana kenan Musa kaman ya taru kenan ya taru fa ya rubuce su ga shiri an kama mu gab da shamin shaka hannu Musa da salam a lokacin da ya ji Musa daga Allah ne kuma ya imani Allah bai kuma da shi alƙawarin Allah ne amma bai san bayani ya ne zai amma duk da ka Musa ya ji wannan kalmar cewa na da mudrakun ta kalla kamar ka a kamar ka tsawata a la la la la la ka tsawatarwa wai wani ne cikin yara don tsara zuwa musabaka a nemi ta farko a yi musabaka an ƙare ne bejin larabci da kyau an ba kowa sakamakon abin da ya samu sai abokin shi bai nan ya tahi ya ce to an zuka amshi nawa sai da aka zo nashi ya ɗauka ya fi nashi ana ta da alaƙa abokin shi ya zuwa bishin suna abokin shi ta kuma ba da zai iya kallon shi a shi ya lura shi ita la la ita an da tari ita na an ta tari ce na kai ba da wani ce na wadda na sai suka ce kai ba ka san da yake ni ya bara mu ne la la la Eh, sai suka ce la la la suka ne da kai yake ce la la la la ba ka faɗe ba sai daga baya ya take ci kwariya ta karatu ba alhaji wata karatu a take kenan musa jin haka abin ce la kalla ya ce a'a kiran magana su kuma taso ba kuma ce masu inna ma iya rabbi ki da ce masu kalla da wace ina tare da ubangiji na kuma sai haddi zai ba mu wuta zai ba ni wuta zai rushe da ni wuta musa ka haka da yanzu yanzu musa ke da gaurin Allah imani yarda da alƙawarin Allah bai da magana amma su kuka abin da su kalla kun bai wa kuma kai tsaye a haina ila musa فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم Allah ya ce fa auhayna ila Musa an nadrib bi asakal bahr yanzu kai tsaye Musa iya cikin wannan wuri wannan hali ga Fir'auna ga ruwa iya cikin namu kai tsaye aka da wahayi na aka ce mishi an nadrib bi asakal bahr kwarin ka bigi tekun wannan sanda ka kwarin da ba zai sanda kwarin buga mishi kwarin farwanka shikenan iya buga fa fanfala kurin teku ita tsagi ta yi gida-gida fakanu kullum firkin kaddau da azim kowane yankin ya ce gida goma sha biyu kowane yanki ko ta hanya ya zai kamar wani dutse mai tsawo ya bushe da kai tsaye ruwa ya zama dutse kurin aka yi hanya kurin kamar dutse kurin ko dutse mai tsawo a jasa wasu ganin wasu kenan dutse ya tsakaninsu kamar dutse kowa kurin hanyar kurin ya bi kurin haka Allah ya shirya ya ce wa azlafna sammal akhari wa azlafna sammal akharin wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in thumma aghraqna al-akharin Allah ya ce wa azlafna sammal akharin nan Musa ya huce ya shiga Allah ce sai muka ƙara motso da wa'incan su a harin fir'auna da jama'a gaba ɗaya su kuma suka shigo nan sun shigo gaba ɗaya suna shigowa musa ya kai gaba da haka suna musu da suna kuma zura su sun wuta gaba ɗaya musa ya wuta gaba ɗaya fir'auna shi kuma iya cikin shigowa bi shigowa ba shine musa so biki teku ta koma Allah mai wahayi watruk al-bahra rahwa
واترك البحر رحوا إنهم جند مغرقون yanzu Musa ya neman bugun teku ta game shi da tsire ya tsere Allah ta watruk al-bahra rahwa ka bar teku a nutse yadda take ruwanka ka bar ta yadda take eh watruk al-bahra rahwa innahum jundun mughraqun wannan duka gaba ɗaya kowa ya sha ruwa kowa da zulmi ba mu tsira da shi kuma zurfi shi kowa in zai kuriya gaba kuci ya tsira shikenan shi kuma kowa a baya Allah sauke kowa sai ya shigo gaba ɗaya gaba gaba ɗaya shi ba sun da tsere ya kasa gure gami ya ce a ba ruwanka ka bar ta ku yadda take wa'annan jama'a gaba ɗaya Allah za mu zulmi yadda su haka Allah shirya musu wa azalafa na saman akarin muka matso da wa'ancan ƙungiyar ta fir'auna وأنجينا موسى وما هو أجمعين مكثيرا لدى موسى تدق ونسكي تعالى شي غبا ديا اما وانتن وا ثم اغرقنا الاخرين وانتن الله تمن جرمي يد سو غبا ديا باب وند يقوم غدا كلا بال باب كلا بال غبا ديا الله ان في ذلك إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين Allah ce inna fi zalika al'ayawa cikin kistar Musa da Fir'auna akwai aya ma'ana abin gani a lura. Yau me aya saboda Allah yau labari yadda Fir'auna ya taɓa na muke shi kai bushe ya kashe ɗaya mu da ya ta kashe ya ta kashe ta kisa duk wani abin da ji gudu. Allah ya kyale shi ya abin da ya ga dama ya yi kare kaf ya kashe ɗaya mu da dubunnai Allah dai Allah ce da magana fir'auna da amana gajiya wasu domin fir'auna hamana ma kullu makan ya tsaro Allah ya gwada masa a gidan shi aka kawo yaron ka yi renon bala'in ajalanka da hannunka duk mulki shi da abin da ke ji Allah ya tsara masa yawanin kular Musa a gidan shi ta shi ya kare ya girma ko ya kare to ko yana balagoran yanzu kuma ya dawo sa a ne shi ne ga abin da yake gudu yau ya wakana fir'auna ya sha ruwa duk abin da ya mallaka na dukiyar waye sun bar wa dan baya shi ana abin akwai aya ta abin da Allah so shi zai kuma duk abin da Allah ya so yi dan wasa da muka yi labarin su duk kullum Qur'ani ya baka muka da magana su ba su ne kai su masa adawa ce ta ɗan uba duk su san shi sun tsane shi suna neman ya halaka da wasu muta gaba daya musamman a shi wannan abin da mulkin da Allah ya shirya wannan yaron ya ta matsayi sai mallake masa ba ma nan ba su ba nan garin su ba can birnin zai mallaka kaga duk san shi ko aka yi makirci aka kai rijiya aka yi wani aka sai da matsayin bawa sai ta kundin bawa ka zo da Allah ya jaraba ka ce wani ka musiba ce jaraba Allah iri ce sai Allah ya jarabawa a san ka ne yake alkhairi da gare ka jaraba da ake ba akwai matsala ko wahala amma wannan wahala za ta kai maka zan ga matsayin alkhairi gare ka dan wanda da Yusuf yanzu da kauye yake na gamsa masa kaga majiyan nashi da kansu suka shi gidan suka yi masa da kansu majiyan nashi aka ɗora ma shirya su kai shi masa kin majiyanci ne amma akwai alkhairi da Allah bai tanadi ta wannan hanyar makircin majiyan matsaya da washi alwata matsayin bawa ya samu kun matsala a gidan sarkin ko ta fita da samu ta wani mata ko amma dan Allah mai wani shiri duk dalili ne Allah ya shirya wannan yaron ya zama wani abu kuma sai da zama to ka da haka wadda abin da Allah ya sai ba ba ba mai hana wallahi ko mun tsadan ko bai san ka Allah sai ya baka an kuma Allah ya ka ba wajen neman zaka mutu ko kika da Allah ko Allah ya ce kenan inna fi zalika al-aya wannan aya ce abin gani a lura yace wa makan akasarhum mutane mafi yawa bas imani ne kuran amma ya kamata mutum ya wasu wa inna rabbaka wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim lalle ya Muhammad ubangijinka Allah mabuwayi ne mana ba abin da gagara shi abin da ya so ke yi kuma lokaci guda mai jin kai ne mai rahama ne Allah ke sai wata kisa sabuwa واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين أنواع دوانا kawo kisan musa yanzu ibrahim alaihissalam shugaba na annabawa farkon mai hijira da addinin shi ta tunan ana ba magana wani tasiliya karantarwa ce ana ba shi labarin kamar ibn kasir ke cewa yadda za a baka labari karantar da kai yadda magabata wajen imani da dogara da allah da gwagwarmayya da karin gaskiya da karya da na tawakana ga waɗannan bayan allah yau duniya ba ya bace gwagwarmayya an jima ana gwagwarmayya tsakanin gaskiya da ƙarya kuma ƙarshe Allah ya ba gaskiya sana duk ya ƙarya darasi ne na rayuwa na kaɗai ta Allah ka kama Allah ka riƙe Allah duna ba ya kai ba ka tsoro ƙarshe kai ne mai sana sha Allah nan Allah ya ce wata ruwa Allah ya ba Ibrahim ka karanta Allah ya ba manzon shi umarni ka karanta ma jama'a ka labari na Ibrahim labari na musamman menene aka fara harkon lamarin shi izqali abihi wa qaumihi ma ta'budu lokacin da ya taso iya yaro karamin yaro garin kowa shirka ce da Allah kurin ake wata gumki ake kurin yaro iya tashi sai zai sabuwar magana yake ga uban da mutanen wai me wannan me wannan mata me wannan kuke bauta mata abudu me kuke bauta mata kenan kamar abin samu shi da miyan an bauta da ku ƙaru na abudu a sanaman fanazallu na a akifi mu dai haka guma ka muke bauta ma eh guma ka muke bauta ba mu suna ɗan ba mai rawa ai haka muke kullum muna kan guma kan mun yi kuma hujjar kuma haka an gane kuma muna nan kuma haka kuma shi ne hujjar ta guma kan su ake bauta ma kuma bumurwar kamu kuna nan tare kamu qal قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون na'am sai zu yaro zai tambaya kuma to shi dai babu ta banza yace shin hal yasma'unakum istad'un su wa'annan gumaka idan kuka yi addu'a suna amsawa suna ji suna jin addu'a aka yi sun aka kiraye su auyan fa'unakun auyodoru ko aka bi sun akwai wani amfani da ake samu ko aka musu tawaye suna cutar da ku mai suke amfani ko su wani suke a ciki tambaya ta shi yaro ya kwan tambaya ta tambaya ta kunye me ya matsayin su da ake bautar akwai wani abin suna jin addu'a suna amfani ko cutarwa to yanzu ba amsa da suka ce قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون kaji kalubal ke duk wani tambayar da ya ce mai asibalar da islam duk wani tambayar da suna ji suna masa addu'a suna amfani ko cutarwa tun kana bada gaba ɗaya mu da kurin ka hujja kurin wajadna aba kurin mun san uwayenmu kazalika yafalu tun haka suke kore shi gano muka da uwaye da kakanni na'am kullum mun ce mun farsa hujja kenan haka muka ana yi uwaye da kakanni shi da kulki nan ba su bincike wani kaza a wani wadura mu zaka ne mu da haka muka gada ko ai haka suke yi ko muke kamu shi ne wuce bara da shi duk wanda ka fita bara wuce akwai nan ita ce kowa daga gado haka muka gada ala kowa daga gado shi kuma kowa ya ji uwaye su na bare haka sun haka halin mutum yake kullum kowa ya girma ka galle shi uwaye shi ga mata fir'auna baka ta kusa ya musa kuma mal qurun ula musa musa ya kare kuma alquran ba hujja ya kulli ba abun wadi yanzu ya kare ba abun zai kai mutane sai kai mai gama musa da mutanen shi yace musa a ce musa ka wutar da ya ci uwarsa ya mutu ne musa wani mai matsayin daga nun mamal qurun ula musa an wala da hakim da yana hikima to ga musa ya shiga hikima a uwayen ka su mai mutu ka su mutu kuma ka bi shiga ba da tilka umma da wata wuce ba da kowa ke ne ba ba ba uwayen ku ba da kowa ke ne musa shi ma sai dabara ya kauce علمها عند ربي لهم في كتاب لا قال تدرك علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى
magana da kai ta meye matsayin uwanku da kakanninku ilmuwa inda rabbi wannan Allah ya san matsayinsu kuma fi kitab suna can komai a rubuce cikin wani littafi ubangiji na bai bacewa bai bacewa tsakanin su da Allah yake dan wannan akwai karantar da koya maka da'awa kai mai da'awa yau ka zo wajen mutane wannan abin da kuke kaza shirka ce ba kyau kaza kaza ne a yanzu malam wani malam wani a garin wannan kakar duka garin kudin wuta ne kaza ce a dubba ba ruwan garin ni da ku nake ba ruwa na so saboda su a dan Allah ba ni yanzu ku nake ko bari ko ba Allah kun ga ba ruwa da yan baya Allah ya san me uzurin su me yanzu Allah san kan su Allah ne kan mu shiga magana yan baya da ku ake ni kai ma ba wata fa'ida da kashi kai wani kakannin ku wani ma kai ba ba ruwan kai wani wanda ba ta ka bace ba ta ka bace a zaka a zaka ka kakannin ku ka san uzurin su ka san halin su ba ka shiga ka shiga kuma ka ce ne ka aure a ku ta ka aure ne shi ke da ba ta ba shi wa ranka eh shi ke ya ce a ya ce wasu wani abubuwa wa kakar mu za ka bashi tsara ce kuma yana muka shiga abinda a wani kakka shiga yan baya sun wuce wannan turka wani tsakar halin wani wata kuma ta huce abinda suka yi su tsakanin su da Allah ne kakka shiga yan baya shiga ko a yanzu da ko muke a gyara Eh, shi ne magana kenan yanzu kenan hujjar su kurin mun haka muka ga uwayen mu suna yi kurin
قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين
ka ji yaro ya kama magana zai sun ƙarar bayanin kaftin da zai zuba hujja ko yadda an gada ne kuɗa da haka ƙala a fara'aitu makuntu ta abudu ce kun ga wannan abin da kuke bauta ma da gumaka an tumu a ba uku mu da ku da uwayenku na farko wannan bauta da kuke yi fa inna ma'adudi gaba ɗaya ni ba ni ba su ni ba ruwa na da su makiyana ne ma makiyana ne ma ni ba ni ba su kuma kana kurin ni nawa masoyina illa rabbul alamin kurin Allah ne kurin kuma Allah ubangijin halittu gaba daya shine masoyina kuma ga ai musu tambaya suna amfani suna ji suna tuni ga nawa ga nake bauta ma allazi الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين
na'am kaji dai ni amana nawa ni na amani ne yace allazi khalaqani wa huwa yahdi shi dai shi ne ya halice ni kuma shi ke shiryar da ni ke mishirwa ni wallazi huwa yut'imuni wa yasqini shi ne ke ciyar da ni ya shayar da ni da abincin da nake ci na shi ne shi ya shirya abincin da zan ci ko in sha ka ci ciyawa ga ganka kuma kuɗi ta a cikinka ciyawa wannan ta ta- ta ta daji ta ta saniya ko da kuɗi abin da ka ce maka Allah ya maka kare ko Allah ya maka abincinka ya ma ko da bana ta in ka ci ya maka maganin yunwa in ka sha ya maganin kishiwa haka Allah ya so haka Allah ya tsara maka ya baka ci ya baka sha sai ka ci kasa koshi na wakil Allah ba mutane aya sai Allah gaba da wata malati ya ga malati kaza ci yake amma ya ci amma bai koshi iya turawa amma yin wani ji a za a kwana wadda ke baka dama da baka sanar da ka ce ka koshi ko Allah ya dauke maka shi kuma zai iya ci ciki ya ci ta amma wani wani ji ya sha ruwa ya sha ruwa ciki ya zama amma wani shi wani ji wani ji a kawo ruwa amma ciki ya cika akwai malati akwai malati tabbas Allah ne baka dama an ka ci kaza ci ka shiga koshi ka sha ka koshi wannan Allah ne maka haka wai zamanin tufawo shi ne kuma na zamanin shi lafiya Allah ke warkar da ni shi Allah shi ne magani nawa aka sha maganin aka mutu ko aya ce yan wajen duniya babu inda ba a mutuwa da sassara ko ciwon kai ko ciwon ciki ko ba a kuma mutuwa haka zan sha maganin kada ka warke ba shi yanzu an ci gaba amurka ce ko rasha ce an ci gaba a can ba a mutuwa da matsala ko ciwon kai ko ciwon ciki ko ba a da yamata can ko ba tansiyon ko da yake illa ma da ni yanka sha kai sai aka warke ya kai ka amurka moran shi a bello gawarka a so a can ma akwai kabarai wanda ka bindin suka yanka shi kiran Allah ne in ya so he baka maganin maganin kadai bai tasiri he Allah ya so he ka sha ku biyu ku sha wata warkewa wannan wannan ke warkewa ta kenan ya ce Allah shi ne in rashin lahiya shi ke ba da lafiya wallazi yujini sun mai yuni shi ne ke amsar raina kuma shi ke raya ne kuma wallazi a tamu an daga shirin ne kafi a ta yawon kuma shi nake kwaɗai gobe kiyama ma laifin da nema a kan da shi nake gamara nake neman Allah ya gafarta min kurakurai na kenan gobe kiyama wurin shi za a koma wannan kaji ta kai ubangiji na ga matsayin shi ba irin naku bane ba me yace karshe رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين
yace nan rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin Allah ka bani kyauta ta musamman ta ilimi ko ce wa annabi tantin da annabi ba kwata ke amma dai nan kamar ibnu Aisha mana ilimi Allah ka bani ilimi kara mana ilimi daga wajenka kuma Allah ka gama ka sa layin bayinka na kwarai waja'alni واجعل لي لسان صدق في الآخرين to ci gaba واجعل لي من ورثة جنة النعيم na'am واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم نعم الله كما رأيت يوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته